الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الهميس شابير قوة جماد الثاني هجرتنا لتبودة لحدود أربعين دفير wanda ya dace da 28 ga watan 12 miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin fiqhin malikiya a littafin muktasar khalil اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه muna cikin fasali na raja'i idan aka ce raja'i mutum ya saki matarsa tana cikin idda idan shikan bai kai uku ba kuma bai yi da kul'i ba ma'ana dai shikan ba ba'ini ba ne to yana da daman ya komo da matarsa wannan komon shi ake cewa raja'i to a babin wannan muke idan ba mu manta ba a baya mun yi maganan cewa idan mutum ya saki mace kafin a ba shi daman dawowa da ita sai idan ya yi kwanan aure da ita idan bai yi kwanan aure da ita ba ya sake ta to yana sakanta babu daman dawowa in ka ga ta dawo gidan shi sai an sake sabon ɗaurin aure da ainihin shaidu duk abin da ake da neman aure sabon aure za a yi amma da wannan auren ba zai ta da gidan shi ba saboda babu idda a kanta To a wannan ƙarƙashin maganan sai muka kawo magana biyu, muka ce mutumin da ya saki mace, sai ya zo zai raja inta sai aka ce to ai baka yi kwanan aure ba, sai ya yi da'awan ya yi kwanan aure da ita. Aka tambaye ta ita ma ta ce e ya yi kwanan aure, amma kuma ba a taɓa sanin dukuli tsakaninsu ba, ma'ana ba a taɓa sanin sun haɗu ba, ba ta tare ta je gidan shi ba, shi ma bai kawo mata ziyara gidanta ba ba san sun haɗu ba amma suka ce sun yi kwanan aure to yanzu a nan tun da ba san dukuli tsakaninsu ba a shari'a ba za ta yadda da wannan raja'in ba amma kuma da shi da ita ɗin kowa za a kama shi da ikirarin shi shi ba ya ce ya yi dukuli ba wanda ya yi dukuli da mace kam ai ta cinye sadaki sadakin shi an cinye sannan kuma in ya yi dukuli ya sake ta yanzu ai tana na matar shi tun da ainihin tana iddan shi ne a matsayin raja'i ba zai auri ‘yar uwarta ba. Sannan in yana da mata hudu ne ita ce ta hudu ya sake ta to yanzu ba shi da daman ƙarin aure sai ta gama idda. Dukkan dai hukunce-hukunce na ainihin mutumin da yake da ainihin matar da take idda wannan hukuncin ya hukan shi. Ita ma kuma za a kama ta da ikirarinta. cewan tun da ta ce yayi kwanan aure to fa ba ta da daman yin aure dole sai ta yi idda kuma komawa gidan shi ba zai yi ta koma ba tunda ana tuhuman cewa bai yi kwanan aure da ita ba mun yi wannan maganan a baya kamar muraja'a muka yi sannan abu na biyu sai muka ce kada a wahu laha ba'daha kamar inda yayi da'awan yayi raja'inta amma wannan da'awan yayi da'awa ba'daha bayan ainihin ta gama iddan sai ya zo ya yi da'awan cewa shi fa ya mai da matarsa tun tana cikin idda wannan kuma matsalan ba wai na dukuli bane a'a mun tabbatar da matarsa ce sun yi zaman aure da ita ya sake ta kowa ya sani to amma yau ta gama idda sai ya zo ya ce ya dawo da matarsa sai ya ce ta gama idda ya ce to ai shi ya dawo da ita tun kan ta gama idda misali ai shi da ya sake ta da sati ɗaya ma ya dawo da ita waye shaidanka ba shi da shaida sai aka tambaye ta ta ce gaskiya ne ya dawo da ni amma ba shaida kaga akwai tuhuman cewa sun hada baki ne tana so ta koma gidanta amma kuma yanzu din bai da ita ba sai da ta gama idda ka'ida kuma duk mutumin da ya saki mace in ta gama idda ko ta yadda ya yadda zancen komai babu sai dai a sake sabon aure to sai ya tashbihin wannan da wancan in yayi da awan ya dawo da ita ita ma ta yarda ta tabbatar da cewa ya dawo da ita amma kuma bayan ta gama idda ne yayi wannan da'awan waye shaida babu shaida to yanzu anan ma wannan raja'in wannan komen a shari'a ba za ta yarda da shi ba ba za ta koma ainihin karkashin aurensa ba amma kuma za a kama shi da ikirarin shi za a kama ta da ikirarin ta ma'anan kama kowa da ikirarinsa shi za mu kama shi da ikirarin shi na cewa dole ya ciyar da ita dole ya tufatar da ita a matsayin matarsa tun da ya yi da'awan ya dawo da ita ko dole zai mata ɗawainiya irin na ainihin yadda mutum zai wa matarsa ɗawainiya sannan ita kuma ba ita ba aure har abada tun da to ta ce ya dawo da ita in ya dawo da ita ai matarsa ce matar aure ba ta aure shi kenan sai dai a tafi a haka tunda ta yi ikirari za a kama ta da ikirarinta yanzu ta matsu ta ce za ta je ta aure mu ce ya za a yi matar aure ta yi aure to a bar ne mu zauna da mijina za mu ce ya za a yi bayan sai da kika gama idda ya ce ya da da ke wannan tuhumar za ta sa ba za su yi zaman aure ba ikirarin kuma ya hana ta aure wannan tuhumar shi ma ta bangaren shi ya sa ba zai yiwu ta zo su yi zaman aure ba amma kuma ikirarin shi ya sa dole zai mata abin da mutum zai wa matarsa ciyar da ita tufadar da ita gurin zama komai zai bata haka za a yi ta tafiya sai ran da ɗayan su janye sannan sai mu san yadda za a yi mun gane shine ma'anan kada a wahu laha ba'daha amma wannan hukuncin fa duka zai tafi ne in ma da ya alatta sidiki idan suka miƙu suka tafi a bisa gaskata juna shi ma ya tabbatar da ya dawo da ita ita ma ta tabbatar da ya dawo da ita to akan wannan hukuncin za a tafi ka ga mafhumin da su zai janye ya ce ni ba abin da na faɗa dama dan da da ita ne gaskiya ƙarya nake shikenan kaga dama shikenan ba matarsa bace ta gama idda ta ruwan da take so in yana so ya zo ya sake sabon aure haka in ita din ce ma tace ni ba dama dan koma gidan shi amma ni gaskiya bai dawo da ni ba sai mu ce shikenan kina da daman kin gama idda ki je ki aure amma matukar suna kan wannan maganar to babu daman su yi zaman aure kuma babu daman ta je ta yi aure shi kuma babu damar ya rabu da ita dole ya ciyar da ita haka za a yi ta tafiya alal aswabi a bisa zance mafi katar yace walil musaddaqati annafaqatu amma ba ciyarwan ya tabbata ne lil musaddiqati ga wacce ta gaskata amma kaddara da yace shi ya da da ita tun kafin ta gama idda sai ta ce a ƙarya ne bai da da ita bai ta ta gama idda to yanzu a nan wannan ciyarwan da wannan tufatarwan babu tun da dama ya hakkinta ne shi duk lokacin da mutum ya yi ikirari kana da haƙƙi a kan shi kafin a ƙwato wannan haƙƙin sai kai ma ka ikirari ka tabbatar da wannan haƙƙin amma mutum ya zo ya ce wallahi wani yana bi na miliyan biyu sai aka ba zai malam Usman wai da gaske ne ya ce ni ko ko ba na bin shi to kai alƙali ba kai da damun ka ce ikraru aula min shuri ka miliyan biyu to an karɓa wa ba tunda wanda aka ce yana bin ya ce baya bi saboda haka lil musaddiqati wacce ta gaskata ita za a ciyar ita za a tufatar sannan kuma a wannan maganar wala tutalliqu ba ta da daman ta zo ta nemi shiga ta ce za ta saki kanta ya haƙƙiha fil wadi'i saboda haƙƙinta na taku idan muka ce mace tana tare da mijinta mijin lafiya kalau ita ma lafiya kalau sai ya kiya take ta ta kawo ƙara yanzu a ɗayan biyu ne idan da niyan cutarwa ne ya ƙetake ta, ai ka kawo alƙali zai ɗan ɗauki lokaci ne in ya ƙetake ta a raba auren ko, to yanzu ai mun ce ba zai yi ya take ta ba, kuma dole ta zauna a matsayin matarsa, shi ma dole ya mata ɗawainiya amma ba ta ku. Sai ta matsu, ta zo ta ce ita gaskiya ba za ta iya zama a ƙarƙashin aure ba a saduwa da ita ba saboda haka ita a rabu da ita to ba za a rabun ba. Ai rashin takun ba da gangan ya ƙetake ta ba ana shi aka yi. shari'a ce ta hana saboda haka abin da shari'a ta hana shi ma shari'a yake bi saboda haka da shi da ita dole su bi shari'a ta zauna a wannan halin babu taku ana ciyar da ita ana tufatar da ita a tafi haka sai ran da ta janye ko ya janye wala tudallaqu li haqiya fil wadi ba sannan amma a wannan halin walahu jabruha yana da yana da daman ya tilasta ta ala tajdidi aqdin a bisa sabunta aure bi rubu'i dinarin da rubu dinar dama ai yanzu abin da yasa aka kange aka ce ba zai yi ya ji daɗi da ita jin daɗi irin na aure ba saboda ai tunaninmu cewa ta gama idda ya zo ikirarin ya dawo da ita saboda kawai ya dawo da matarsa bayan ta gama idda duk mutumin da koyar saki mace ta gama idda in dai shi kan ba bayinul akbar bane ma'ana in dai akwai sauran igiya yana da daman ya zo a miyar masa da aure ya biya sadaki a kawo shaidu walin ta miyar masa da auren shi kenan ba to yanzu da aka shiga wannan halin a shari'ance ikrarin shi ya sa dole ya ciyar da ita ya tufatar da ita ikrarin ta ya sa dole ta zauna a wannan halin ko ba za su sadu ba sai ya zo ya ce to da wannan zaman wace hanya zan bi aka ce ka je ka nemo kuɗi kawai a zo a biya sadaki a ɗaura ma sabon aure yace to kuɗin nawa kun san ba auren ƴaƴan shi da sisi ya aska cewa wannan ba wani sisi kawai ka ka rubu dinar shine akallu sadaq sai je nemo rubu dinar sai ya yace yanzu shi abin da yake so wannan zaman ainihin abin nan din ya isa kawai ga rubu dinar a daura aure sai ta ce ta sam ba ta yadda da wannan rubu dinar din ba to wala hujabruha yana da daman ya tilasta ta dole ta yadda hakan wajen walinta ne ma ya turje dole ya yadda ya ce mu gidan nan mun taɓa wurin dinari uku ma balle rubu dinari sai wuce yau ko za ku yi warai dole a yadda saboda ana neman mafita ne dama shari'a ta kange ne saboda ta zama idda ba mai da aure ba yanzu kuma shi ya zo a mai da auren ya ka rubu dinar aka ki to dole wala hujja burha dan anan malamai suka ce in waliyin ta yaki daurawa ma ana iya zuwa wajen sultani ya daura yawwa ana iya zuwa wajen jagora kamar alkali ko sarki sai ya jibinci daura auren ya kama ya daura kuma shikenan dole ta koma ɗakin mijinta mun gane walau jabruwa ala tajdidi aqdin ko birbi dinar wala in aqarra bihi faqat fi ziyaratin hakanan babu raja'i in aqarra bihi idan ya tabbatar da ya take ta kafin ya sake ta faƙat amma shi kaɗai ne ikirari ita ba ta yadda ba, da aka zo an yi aure irin ta yi marriage ɗin nan, ba tare ba ya sake ta, sai ya zo ya ce zai mai da ita, sai aka ce to ai ba kai kwanan aure ba, sai ya ce kun manta lokacin da na je ziyara gidansa ai mun sadu. Sai aka tambayar ta ce haba sai ka ce ni ban da kunya ne a gidanmu ƙarya yake. Kaga a ƙara biyu faƙat shi kaɗai ne ikirari ita ba ta yadda ba, to yanzu a nan wannan komai bai yi ba. amma fi ziyaratin idan a wajen ziyara ne ba tarewa ba ta zama fumin da tarewa ne da aka yi auren ta tare ta zo gidan shi sun zauna kowa ya sani wance ta tare gidanta bayan yan kwanaki ya sake ta daga baya sai ya ce ai kwanan aure ta ce bai ba nan kuma ya fi ta gaskiya mun gane yace kajma yace bi khilafil bina'i amma da sabanin ainihin bina'i ma'ana ta tare gidan shi sun kwana a ɗaki ɗaya sannan yayi da awan ya sadu da ita ita kuma ta ce bai sadu da ita ba to yanzu a nan maganan shi za mu ɗauka cewa raja'in shi ya tabbata wa fi ibtaliha in lam tunajjaz ka ghadin aw al'ana faqat tawilani to yau kuma yadda ake ta'aliqin shika shi sai yayi ta'aliqin raja'i ba na ta'aliqin shika ba mutum ya ce in an yi abu kaza matarsa ta saku sai mu ce a jira in abin ya faru matar ta saku ba to yau shi kuma taliki yayi na raja'in wance iye in Allah ya kai mu gobe na mai da ke ta ji ba yanzu ba sai gobe in Allah ya kai mu gobe na mai da ke shine bi ka gadin ba to idan aka yi haka to za a ɓata wannan raja'in ya fi ibdaliya cikin ɓata raja'in in lam tunajjaz in ba a gaggauta raja'in ba ka gadin kamar yake gobe na mai da ke to za a ɓata gaba ɗaya da yanzu da gobe duk wannan rajayin bai yi ba eh a kowannan ƙaunin ko kuma a'a awil ana ko kuma a yanzu za a ɓata in goben ta yi shi kenan ta koma shi ne tawilani aka yi tawili biyu tawili na farko suka ce ba a raja'i da jinkiri raja'i kawai in za ka yi za ka yi shi yanzu ne saboda yana haɗuwa da niyya tawili na biyu kuma suka ce a'a mutum in ya rage da jinkiri din to a yanzu bata dawo ba amma in Allah ya kai mu lokacin lafiya ta dawo misali a magana na biyu yace wance eh idan Allah ya kai mu bayan sallan juma'a gobe na dawo da ke kaga ba yanzu ba kenan to yanzu da yanzu din nan zuwa kafin goben in Allah ya sa aka tafi lafiya bata gama idda ba shikenan ta dawo amma idan aka ce dama ta yi jini biyu na uku take jira ya ce gobe yau da dare sai jini ya zo shikenan ta wuce ta ga raja'i bai yi yau ba kenan sai goben shine awil ana ko kuma yanzu aka hana in goben ta yi za ta iya komawa shine tawila ne wala in qala man yajibu in dakalat faqad irtaja'tuha to haka nan raja'i bai yi ba in qala man yajibu ai man yuridu an yujiba kenan mutum ne ya yi ta'aliƙin shika ga matarsa ya ce wanke diryan da kika shiga gidan nan kin saku ba na haka ba kai kai ta ne zuwa gidan makauta matsiyatan nan kai kai ta ki sai ka ce da yau diryan da kika kare shiga gidan nan kin saku da nan ainihin su malam Musa su ne shaidu a rubuta an ajiye sai kuma tafiya Morocco ya kama ka za ka je kai wata shida kuma ba mamaki ta shigan kuma in ta shiga ta sakun kan wannan watannin ba mamaki kenan ta gama idda sai kuma ba ka da labari sai ka ce bari kai wucin kan hanci shine wala in qala man yajibu wanda zai tafiyar sai ya ce in daka lat faqadir tajatuha ba ya ce in ta shiga ta saku ba sai ya ce to in ta shiga in ta saku na da ita to wannan rajayin bai ba sai mu ce ai raja'i yana buƙatar niyya lokacin yin shi yanzu ai ba a yi shi kan ba ma tukuna me ya kawo batun raja'i bayan ba a yi shi kan ba saboda haka yanzu wannan raja'in bai ba in ya tafin ta shigan ta saku idan ko bai dawo ya ji tashi gaba ta gama idda ta wuce mun gane kastiyaril amati nafsaha yace wannan misali shi kaman baiwa ce ta zabi kanta au zawjaha ko ta zabi mijinta bi taqdiri itiqiha da kaddara yanta ta misali idan bawa yana aure da baiwa duk lokacin da aka yanta ta za a ba ta zabi ana ‘yanta ta in shi bai samu ‘yanci ba kashi yana bawa ita tana ‘ya, dama ai saboda darajar su ɗaya ne take ƙarƙashin auren shi, yau ana ‘yanta ta Allah ya ɗaga darajanta saboda haka tana da zaɓi, in ta ga za ta iya zama da shi haƙƙinta ne, in ta ga ba za ta iya zama da shi ba shi kenan a ɓata auren. To, wannan ba shi ne ƙa'ida ba, to yau kan a ‘yanta tan sai ta ce kaddara ni ko da yau zan samu yanci ai shi kenan wani kan na rabu da shi ta gara ta samu yancin ba sai ta ce duk randa mai gidanta ya yanta ta yana yanta ta ita ta zaɓi rabuwa da namijinta ko kuma ta ce ai ita yadda take ganin mai gidan nan nata ko da Allah zai sa yanta ta ita ta zaɓi zama da mijinta ka ga ba yanta ta ɗin ba ta faɗi wannan to yau ko kwatsam sai aka ka labarin an yanta ta ko ga mai gidan ma ya zo zahiri ya ce ya ‘yanta ta yanzu wancan maganan ba za ta yi a nan ba. In da can ta ce ma in an ‘yanta ta ta zaɓi mijinta yanzu tana da damar ta canza shawara ta gaskiya ba ta so a raba auren. In da can ta ce ta zaɓi rabuwa yanzu bayan an ‘yanta ta tana da damar ta ce kai ta fasa wancan ɗin ta zaɓi mijinta. Wancan talikin ba zai aiki a nan ba. Tunda kafin abin ya faru ne ta faɗa. Mun gane? Yace me? bikilafi zati shar'i amma da da sabanin zati shar'i wanda take da sharadi tsakaninta da mijinta sharadi akwai sharadin da shari'a ta yadda akwai wanda shari'a ba ta yadda da shi ba yana da cikin shuruɗin da shari'a ta yadda da shi idan mutum ya zo zai aure idan akwai abubuwan da ba a so ya faru ta ɓangaren matar za a iya gindaye sharaɗi na igiyan aurenta a hannunta idan abin ya faru. Misali, su ba a musu kishiya. Ba a musu kishiya, an ka aure su ka aura dunkum shi kenan kawai ɗaya ne kamar hudu. Sai ka zo ka ce kana so, sai aka ce to mu za mu ma sharaɗin ka yadda duk da ka ƙara aure to lamarin igiyan aurenta yana hannunta in ta ga dama ta saki kanta. Shara ta yarda da wannan. ko kuma su su ba a fidda su a cikin gari ka gina gida mai kyau kai aure ka sa ta sai suka ce to amma fa sharadi duk da ka fidda ita a gidan nan lamarin auren ta yana hannunta in ta ga dama ta saki kanta sai ka ce ka yarda irin wayannan dai sharadan da yawa wanda shari'a ta yarda da su sai aka gingaye wannan sharadin ka yarda aka rubuta yanzu bayan an rubuta sai ta ce ni ko duk da ya min kishiyar na saki kaina kaga tun yanzu ta wutun kan hanci ko kai ka yarda dillan da kai kishiya lamarin auren ta yana hannunta ita kuma tun yanzu take dillan da kai kishiyan ta saki kanta to yanzu anan akwai sabani da wancan na bayan ne ya sabanin dullan da kai kishiyan ba sai ta ce ta saki kanta ba kawai ta saku mun gane ba ta da daman janyewa a wannan sharaɗin ka ga in ka lura wayancan abubuwan wasu abubuwa ne wanda ba su faru ba sai sun faru na bayan su yake zuwa amma wannan ai wani haƙƙi ne na mijin wanda dama yana nan ya damka a hannunta ai akwai shi shi kakan dama ai akwai shi haƙƙinsa ne wanda a lokacin in yace bai dawo ba zai yiwu ba sai ya yadda ya damka a hannunta saboda haka tun yanzu idan ta hukunta ya zama kamar ta alike shika duk ran da yayi auren yana yin aure ba sai an zo an gaya mata ba kawai ta saku ko kuma fidda ita gani duk ran da ya fidda ita gani duk ran da ya aikata wannan abin da aka ta'allaka shi kanta da wannan abin to duk ran da ya aikata wannan abin to maganar ta ne yanzu ne zai aiki ba sai ta yi ta jididi ba kuma ba ta da daman janyewa shine ma'anan bi khilafi zati shar'i ta ƙulu da ta ce in fa'alahu zauji idan mijina ya aikata wannan abin da muka yi faqad faraqtuhu ni na rabu da shi tun yanzu ta ce in dai aikata wannan abin shi kenan ita ta haƙura da shi ta rabu da shi to yanzu yana aikatawa ba za mu zo a sake shawartanta ba magananta na farkon nan shi zai aiki a nan kaga bambanci da wayancan wayancan maganan da ta faɗa na farko ba zai aiki a nan ba wancan misalin shi kaman ainihin mai kamu da shufa ne misali gida ne na ku biyu kai da ɗan uwanka ba ku raba ba, ai ba hana shi je sai da raban shi a haka ba. Sai ya samu sayin na sayin na na an ce kana son gida a dikiceri kusa da gidan shirar aljami ya ce kwarai za a samu ya ce amma samu zo mu je ya zo nuna ma gida babba sai ya ce amma na ni da ɗan uwana ne malam Usman in kana bukata ka sai rabo na amma ba mu raba ba. To yanzu a nan shari'a ta yarda da cinikin ta yarda ku yi cinikin ka siya amma bayan ka siya akwai abin da muke cewa kamu da shufa. shi wannan ɗan uwan nashi yana da ɗayan biyu a ra'ayi. In ya ga ya yarda ku yi tarayya da shi kai da kasiya sai ku ci gaba da tarayya a matsayin gidan nan na ku biyu. In kuma baya son hakan sai ya miyar ma da kuɗin da kasiya wuri ya zama nashi gaba ɗaya. Ba shi ne kamu da shufa ba? To yanzu irin wannan ɗin sai da ƙanin nashi ya zo ya tallata ma ya kaga ci alƙali ke ni fa ka ga ba na son rikici ƙanin ka ya zo ya tallata min rabon shi. yaya in siya ba za ka kama da shukuwa ba ya ce mu da yanzu muke ta masara da mai ina mu ina kuɗin gida ka je ka siya ba komai ba za ka kama ce ba zan kama ba ka je ka siya sai ka je ka siya bayan ka siya kun yi ciniki kam an gama biya kawai sai ga alƙali da kuɗi a leda ya yake kuɗin ka na kama a kai da kace ba za ka kama ba yace to ai lokacin abin bai zama nawa ba mutum zai kyauta da abin da ba nashi bane yanzu ne na samu daman kamu da shi fa'a to kaga shi ma yanzu anan yana da damar yayi kamu da shufa saboda me saboda lokacin da ya sarayar din ai bai mallaki abin ba to shine misalin wa'annan na bayan su ma lokacin da suka sarayar ba su mallaki abin ba yanzu da suka mallaka suna da damar su jayi amma ita wannan mai sharadi lokacin da ta sayar ma ta riga ta mallaki abin kawai jiran aukuwan abin ake wasa har raja'atuhu in qamat bayyinatun ala iqrarihi raja'in shi yana inganta idan aka samu shaidu a bisa ikirarin shi mijin akan cewa ya yi raja'in. Yanzu misali, mutum ne ya saki matarsa, sai suka tafi umra da abokanan shi, duk sakin bai wuce sati biyu ba, yana so ya ce ya mai da matarsa sai zama ba ne to gaba ɗaya. Ya ya ya ya rasa yadda zai kuma hankali ya tashi in fuskar tsayan nan wannan matar za ta iya gama idda sai ya kira abokan dokto malam Usman eh ku shaida na mai da mata ta wance ya yi ikirari ya tabbatar ba to yanzu daga baya idan aka dawo bayan ta gama idda ya ce ya mai da ita sai ta ce san bata yadda ba ina shaida ya kawo shaidu ikirari shikenan za a tabbatar inda ai ga shaidu ya tabbatar da ya mayar da ita yawwa ko kuma shaidun waɗayi din da sauransu ala iqrarihi aw min aw tasarrufihi wa mabitihi fiha ko kuma babu shaidu na ainihin tabbatar da ya mai da ita amma akwai shaidun tasarrufi da kwana a cikin lokacin idda ya sake ta bayan ta gama idda sai ya ce shi ya mai da matarsa tun kan ta gama idda waye shaidan ka sai ya ga su alkali kullum ba kowar gidanmu suke la'asar da magaruba sai bayan sha su tafi ba eh idan na zo ba na shiga gidan ce muku sai da safe suka ce kana shiga ba na riko nama a leda kana rikowa ba na aiko cefa ne kana aikowa ba na siyan ruwa kana siya duk tasarrufin mai gida yana yi kuma yana kwana a gidan idan bai yi raja'in ta ba me ya kawo wannan tasarrufin da kwanan don an samu wa'annan shaidin ya yi amfani da su ya haɗa da wannan ikirarin nashi raja'in shi zai inganta shine aw tasarrufihi wa mabiti fiha ay fil iddati a lokacin idda aw ko kuma qalat shibtu salisatan fa qama bayyinatan ala ala qawliha qablahu bima yukazzibuha to fa ya zo ya ce wance na na huce na mai da ke ta ce ayya wai gida kanka ake ji wani mai da ni ni da na gama idda ya ce ba ƙarya kike yi yaushe kika zama idda ta ce jiya ta ga jini na uku sai ya ce ba ce kika biya wa alkali da malam usman wancan satin kika ce har yanzu jini ɗaya kika gani ba ta ce san bai sai ga su malam usman ɗin sun zo ana zuwa malam usman ya ce ce kwarai ko satin can da muka tashi a karatu ta ce jini ɗaya ta gani to ya za a yi kiga jini biyu a cikin sati ɗaya kaga ta ce ta zama idda to amma ga shaidu wanda suka tabbatar da ƙaryanta tunda a wancan satin ta ce jini ɗaya ta gani yanzu kuma a cikin sati ɗaya zai ta ga jini biyu ta zama idda haka ba zai yi ba to yanzu anan ma in shi ya tabbata yawwa ta ce ta ga jini na uku sai ga shaidu sun zo sun tabbatar da abin da zai ƙaryata ta aw ashhada bi raj'atiha fa samatat thumma qalat kanat qabbat tofa ya zo ya ce wance ne na dawo da ke ga shaidu ga su malam Ibrahim su waye ku shaida na dawo da mata ta gaban ta ba sai shiru ana na ana nan bayan kwana uku sai ta ce kai kanka ake ji ni fa lokacin da ka zo ka ce ka dawo da ni din ma na gama idda to yanzu anan ma ƙarya take saboda me saboda a sukutu ridan in ta gama iddan dan me lokacin da yace ya mai da ita bata yi inkari ba to shi ma anan raja'in shi ya inganta an waladan liduni sittati ashhurin ko kuma ta haifu ɗan da bai kai wata shida a miji na biyu ba wannan shi kuma da takdiri ne mutum ne ya saki matarsa da ya saki matarsa daga baya sai go ya ce ya mai da ita sai ta ce ta gama idda kaga tun da ba shi da shaidu ko kuma yanzu da ya zo kira mai da ita ta ce ta gama idda dama mun karanta a baya duk matar da mijinta yake so ya mai da ita bayan ya sake ta ta ce ta gama idda kai alkali aikin ka kawai za ka ce ta yi bayanin yadda aka yi ta gama idda sai a kira kuma matan zamani su zo su saurara su ji idan ta yi bayani sai ka tambayi wayannan matan hajiya dudu mai fura da da mai banke abin da ta wada zai suka ci duk yan mata yanzu da haka suke shikenan dole ka yadda ta sake ta da wata ɗaya da sati ɗaya sai ta ce ta gama idda kawai za ta yi rage ta ce ta gama kama ka ta kotu ya za a yi mata ta haifu wata ɗaya kenan da zo alƙali ya ce kai ya haƙuri a kira ta aka kira ta wance haka yi kin gama idda ta ce ta gama alƙali ya ce to a je a kira min dattawan nan aka kira wa'annan tsofi suka zo yi musu bayani yadda aka yi kika gama idda ta ce ran ke daɗe ran da ya sake ni da safe ranar juma'a ana dawowa a sallan juma'a jini na ya zo kuma da washe gari asabar ya ɗauke jini nawa jini ɗaya a kwana ɗaya ta ce kuma ni dama al'ada ta duk inda aka yi sati biyu jini yana dawowa da aka yi sati biyu sai jini ya dawo kaga jini nawa jini biyu a sati biyu ta ce shi ma da ya kwana ɗaya sai ya ɗauke kuma ana nan da aka yi sati biyu sai wani ya dawo bata zama idda ba dole mai bura da rame ban jira suka ce wallahi in mata yanzu haka suke yi din yanzu abin ya canza sai a ce tashi ka tafi ta gama to yanzu ba an hukunta ta gama ba an hukunta ta gama yanzu ai tana da daman aure kawai sai ta je ta yi aure bayan ta yi aure da wata biyar kawai sai ta haihu a gidan miji na biyu ta ga lidini sittati ashurin to yanzu da ta haihu nan wannan ɗan ai ba zai taɓa yiwa zama namiji na biyun nan ba ko tunda wannan ɗan ba namiji na biyu bane na waye namijin farko ne to in namijin farko ne lokacin da ya raja in ta tana da ciki kenan tunda tana da ciki duk matar da take da ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yabana hamlahunna mutumin da ya saki mace tana da ciki ba ta haihu ya ce a dawo da ita da yanke ai saboda haka ashe lokacin da ake rikicin nan ma ya ce ya dawo da ita a lokacin matin da tana da ciki matarsa ta dawo saboda haka yanzu za a tattaro da wannan jinjirin da matar gaba ɗaya a tattaro daga wannan gidan Abuja a dawo da ita nan gidan da matu nan gidan mai dubu shi ke na yanka ta tashi sai mu tsaya nan ko to alhamdulillah